إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو كانوا وتا shida ga watan rajab shekara ta 1443 hijira ta manzan tsira annan muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shine kuma ya dace da bakwai ga watan biyu shekara ta 2022 miladiya za mu ci gaba da karatu ne insha Allahu ta'ala a cikin littafin mai albarka littafin wiqayatul insan min aljinni wa shaitan wallafar babban malami a sheik wahid abdulsalam bali hafizahullahu ta'ala yan uwa idan ba a manta ba wancan sati da ya gabata har yanzu dai muna bayani ne a cikin fasalin da malam ya sa wa suna namazijun amaliya namazij amaliya ma'ana misalai a aikace da aka bi wajen fitar da shaidanin aljanu daga cikin wanda suka shiga jikinsu wanda muna gaba ta ƙarshe a cikin wannan fasali da malin ya ƙulla shine misali na shida da ya kawo ya sa masa suna a'ilatul jinni in aka ce a'ila shine iyalai ko ka ce family ma'ana iyalan aljanu wanda mun ji abu na farko wani bawan Allah ne wani shaidani mai suna jirji ya shiga jikinsa bayan an je wajen wani matashi allah maɗaukakin sarki ya taimaka ya karatu wannan aljini ya fita hamma ya musulunta to ba daɗewa wannan matar sai aljini ya ƙara dawo mata aka kai ta wajen malam wahidu malam wahidu ya ce da ya mata karatu sai wani aljini ya bayyana ya ce shi kuma sunansa yohana wanda ya ce shine mahaifin jirgis an ɗaukan masa da an shigar da shi addinin musulunci shine dalilin da ya sa ya zo ɗaukar fansa to wanda dai kun ji inda muka tsaya shine inda malam ya yi ƙoƙarin ba shi kalmar shahada kuma ya karɓa wanda ya ce shi kirista ne ba ma gama garin kirista ba ƙisis ne shi daga cikin kiristoci ya ce kar ya ɓata lokacinsa amma dai da ƙarshe a malam wahid ya yi nasarar wannan shaɗanin aljanni ya karɓi addinin musulunci ya shiga addinin musulunci mun tsaya daidai inda ya ce amantu amantu amantu bayan ya karanta masa ayoyin latajidan na ashaddan nasi zuwa ƙarshe malai cewa ba da man tahaitu min al-ayati idza bihi yaqulu amantu amantu amantu yace ina gama karanta waɗannan ayoyi kawai sai gashi yana cewa nayi imani nayi imani nayi imani qultu sai malam wahidi yace sai na ce da shi hal amanta min qalbika am khawfa min ahdin yace kai imani ne daga zuciyarka da gaske tsakaninka da Allah ko kuma tsoron wani ne yasa kai wannan imani kala sai wannan shedanin aljini ce anta la tastati'u an tujbirani ala shay'in yace kai baka isa ka tilasta ni akan wani abu ba sai nayi ne kawai saboda radin kaina saboda ina ina ganin na gamsu da shi laqad amantu billahi mukhlisan yace lallai na yi imani da Allah ina mai tsarkake niyyata qultu yace sai na ce da shi idan idan ko haka ne faraddid khalfi shahadataini to zaka maimaita kalmar shahada bayan na faɗa kai ma sai ka faɗa thumma a'lana taubataka sannan kuma sai ka bayyana tubanka qala yace walakin law alima aljinnu bi islami laqataluni yace to amma matsalar shine idan da ƴan uwana aljanu wanda nake tare da su za su san cewa na musulunta lalle za su kashe ni ba za su rabu da ni ba qultu sai malam wahid yace da shi tastati'u an taskuna fi wasatil jinnil muslimina yace in dai wannan ne karka damu sai ka tafi cikin ƴan uwanka aljanu musulmi ka je ka zauna ka rabu da waɗancan shedanin kafirai fayahmunaka kuma za su baka kariya daga waɗancan wa yudafi'una anka za kuma su kare ka kala yace walakinni uridu an ara waladi muhammad yace to ba matsala zan musulunta amma ina son ga dana muhammad waye muhammad wancan jirgis din da aka fara musuluntar da shi qultu malam wahid yace da shi izhab ila masjidi kaza yace to ba matsala ka je masallacin waje kaza ya ga masa sunan masallacin wa nadahu ka je ka kirawo shi faja'a muhammadu wa sallama ala walidihi saboda haka sai ga wannan muhammad din ya zo yayi sallama wa mahaifinsa ya ji ya kira shi kenan wa nahnu nasma'u sautaini yukallimu ahduhuma al-akhar ala al-jasad al-wahid malai yace muna jin tattaunawar da suke yi daya yana wa daya magana suna musayan magana a jikin a cikin jikin mutum daya ma'ana da dan da uba suna tattaunawa suna mai da magana tsakaninsu amma a cikin mutum a jikin mutum ɗaya ne ita wannan matar da aljani yake jikinta to ita take magana a madadin Muhammad kuma a madadin wa wancan shi jirgis din duka gaba daya qultu nace kaifa haluka ya Muhammad malawi da yace sai nace masa ya kake ya Muhammad kala sai ce alhamdulillah nagode wa Allah ana sa'idun jiddan منذ أسلمت أعيش في وسط إخواني المسلمين ya ce wallahi na gode wa Allah maɗaukakin sarki tun da na musulunta ina rayuwa a tsakiyar ‘yan uwana musulman aljanu fal islamu sa'ada ya ce lalle musulunci arziki ne wa hana'un sururun jin daɗi ne da walwala thumma innahu qad zadat sa'adati inda ma alimtu bi islami walidi yace sannan kuma farin ciki na ya ƙara daɗuwa ya ƙara ƙaruwa lokacin da na samu labarin ko kuma da na san cewa mahaifina shi ma ya musulunta bal innani kuntu astami'ul hiwar alladhi dara bainakuma yace bar ma duk tattaunawa da kuke da mahaifina ina jin abin da kuke duk ina bibiye da ku ce to nagode wa Allah da mahaifina shi ma ya musulunta qultu ya muhammad hal ta'rifu ahadan min shabab aljinn almuslimina sai nace da shi dan muhammad kenan shin akwai wasu samari da ka sani daga cikin matasan samarin aljanu majiya karfi qala na'am kafirun sai ce ina sani ina san su da yawa daga shigarsa musulunci ya san aljanu da yayan uwansa musulmi har sun saba qultu sai yace sai malam yace da shi nadani ahduhum je ka kira mun ɗaya daga cikin su faja ahduhum wa qala sai ɗaya daga cikin shedanin aljanin ya zo duk fa a jikin wanda mata yan uwa ake wannan amma ba fa ganin sai ba yawwa wa qala yace assalamu alaikum yayi musu sallama fardattu salama sai na mai masa da sallama in ji malam wahidu faƙuntu sai na ce da shi hal tastati'una an tudafi'u an akhikum shin za ku iya ku ba ɗan uwanku kariya shi wannan baban Muhammad da ya musulunta tunda yana da matsayi a cikin shedanin aljanu kiristoci za su iya cutar da shi za ku iya ku ba shi kariya ku hana su cutar da shi wa tahmunahu min batashin nasara ku hana kiristoci yi masa uquba qala na'am bi idnillah sai shi saurayin da aka kirawo daga cikin matasan aljanu ya ce insha Allah da izinin Allah fa nahnu shababun kafirun yace ai muna nan matasa da yawa lan nuslimahu lahum abadan ba za mu taba mika su ba za mu taba sallama shi zuwa gare su zuwa gare su ba walau qutilna ko da mu ma za a kashe mu za mu iya diyar da za a mu bashi kariya thumma akhadhuhu wansarafu sannan suka dauki shi wannan mahaifin Muhammad din suka tafi tare da shi zauna tare da su shi kenan ba an gama ba kenan muhammad ya zo ya tafi mahaifinsa yohana shi ma ya zo ya tafi to faja'a wastaiqazat almar'atu min ghaibubatiha wa ma sha'urat bi shay'in sai wannan matar ta tashi daga wannan suma da tai ba ta jin wani abu a tattar da ita na alamun shedanin aljanu a jikinta wal ajibu malai abin mamaki anna hadhihi almar'ata ita wannan matar da ake wannan ruqya wanda ake ta wannan dabdala a jikinta la ta'taqidu bi anna aljinna yamussu al-insa bata ma yadda da kwata kwata cewa aljini ya iya shafan mutum ba irin masu aqida cewa aljini baya shiga jikin mutum ne tana da irin wannan aqida sai kuma gashi ya zo ya make ta dama muke muke hira da da ma Suleiman nace ina ma irin waɗanda suke da wannan mugu aqidan su aljinin suke zuwa su maki ware da gaskiya da sai ya fi saboda abu ne Allah madaukakin sarki ya faɗa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tabbatar da shi waƙi na rayuwa ya tabbatar da shi amma mutum saboda shi shi dan boko ne sai tsalle da ce shi bai yadda ba to kaga da suna zuwa su maki irin su kaga shikenan sai a yi musu karatu a bayyane a aikace saboda haka sai kasance ita wannan mata tana da aqidar kwata-kwata ma bata yadda da bugun aljani ba malai ce wa ba'da hawali shahrin bayan wuce wata guda kawai da fitar Muhammad da mahaifinsa daga jikinta maridatil mar'atu marratan ukhra kawai sai wannan mata ta ƙara rashin lafiya irin rashin lafiyar aljanu dai fa zahabat ma'a zawjiha ko kuma fa zahabtu ma'a zawjiha malai ce sai na tafi tare da mijinta mijinta yazo ya kira ni muka tafi zuwa gidanta wa qara'atu alaiha alqur'ana na karanta mata alqur'ani fa nataqat alaiha jinniyatun wannan karin kuma sai wata mace aljana sai ta magana a bakinta fa qultu sai nace bismillahi masmuki nace da sunan Allah me sunanki qalat sai ta ce maryam sunana maryam kun san kiristoci suna son suna maryam sosai qultu sai nace limaza da khalti fi hadhihi almar'a me yasa kika shiga jikin wannan matar qalat sai ta ce li anta qima li zawji وابن اللذين اللذين ادخلتموهما في دينكم dan na ɗau fansa game da mijina da ɗana da kuka ɗauke mu kuka shigar da su cikin addinin musulunci ‘yan uwa an fahimta kun ga da uba da ɗa yanzu kuma ga uwa ta zo yawwa ita ma ta zo ɗaukar fansa kuma sai ta shiga jikin wannan mata kun ga tun farko inda a ce ta amince da aljanu suna shiga jikin mutum tahsinat din da malam wahidi ya bata na addu'o'i da karatun alqur'ani da salloli da sauransu in ta kiyaye su ita wannan ba za ta izuwa ta shiga jikinta ba to amma idan ta warke duk abin da aka bata ba ta yi dan ita abin da take dauka kawai kamar dan zazzabi ne sai ta warke shikenan ba ta yadda ba to shi yasa suke ta dabdala akan ta malai ce qultu sai na ce da ita idan nasraniya anti ke ma kirista ce qalat na'am sai ta ce eh qultu sai na ce isma'i minni kalimatan wahida to ki saurari kalma ɗaya kawai da gare ni qalat wala nisfu kalima tace ko rabin kalma ba zan saurara ba ba ma kalma ɗaya ba ko rabin kalma ba zan saurara ba kada ka bata lokacin ka kullu sai ce da ita hal am hal alimti ma ma taqulu to kin san abin da zan gaya miki ne da zaki ce ba zaki saurare ni ba qalat na'am sai tace eh sata'ridu aliyal islam na san musulunci zaka ce zaka ba cewa zaka na musulunta qultu sai nace wa hal ta'rifi ni shin kin sani ne qalat ta tace na'am anta wahidi kai ne malam wahidi mana wa qad awsani ikhwani min al-jinn alla alla asma'u minka shay'an li'annaka tasharu an-nasa fatudkhiluhum fil islam tace ai yan uwana aljanu sun min wasiti an min ka shidi da cewa kada in saki in saurare ka dan kana wa mutane asiri ka shigar da su musulunci qultu sai nace da ita idan to tun da haka ne ba za ki saurare ni ba fa'aridi alayya nasraniya to ke ki bani addinin ki na kiristanci sai in ji ina ga musulmi na karba awwalan daga farko fa in iqtana fa in iqtana'tu dakhaltu ma'aki idan na gamsu zan shiga addinin addinin kirista tare da ki thumma aridu alayki alislam ba'da zalika sannan ni ma sai ne bijiran miki in baki addinin musulunci bayan kin gama naki qalat sai ta ce to limaza taghtasiluna min aljanaba رغم أن المني يخرج من أبو واحد kun ji fa an shiga munakasha kenan wai me yasa ku musulmi kuke yin wanka da kuke yin wanka idan janaba ta same ku bayan kuma mani yana fita daga gaba guda ɗaya ne kawai an fahimci tambayar ta ai mani yana fita daga gaba guda ɗaya ne me yasa ba za a samu ita iya gabar a wanke ta ba kawai sai a ce sai a wanke jiki gaba ɗaya wannan shine tambayar ta ta qultu malama wahidi sai ya ce mata لأن المنية يعصر الجسم عصرا tace saboda ai idan mani ya fita daga jikin mutum yana tsima jiki tsimawa bal innahu yatawalladu min mu'zam a'dha'il jismi khassatan as-sulb yace ai shi mani yana haifuwa ne yana samuwa ne daga mafi yawancin gaban jiki musamman ma tsatso shine malici al-amud al-faqari kashin gadan baya shine al-amud al-faqari kashin gadan baya ولذلك يكون الجسم في حالة في حالة استرخاء تام ما ليس شي sa jiki ke kasancewa a cikin halin saki ko mutuwa na gaba ɗaya mutum sai ji jikin sa ya mutu gaba ɗaya fala budda min al-iqtisal wanka shi yake dawo da mutum karsashin sa da nishadin sa hatta ya'uda ila al-jism nishatahu nishatuhu fasakatat har idan mutum ya wanka wannan wankan sai ya dawo masa da me da nishadin sa da ya faɗi haka fasakatat sai ta shiru qultu sai sai da ita ma aqidatukum fi isa ibn maryam to ku kirista menene aqida ku game da annabi isa dan maryam qala sai ta ce isa huwa allah isa allah ne mana inji ta qultu sai malamai ta ce ita limaza turiduna limaza tartaduna saliban fi riqabikum to me yasa kuke sa kirista kuke sa abin nan cross cross a wuyanku kuke daura cross a wuyanku qala sai ta ce li annal yahudal mal'unina qatalu isa wa salabuhu saboda yahudawa tsinannu kamar yadda ta faɗa mal'unina sun kashe annabi isa kuma sun gicciye shi qultu sai malam wahidi ya ce sai na ce da ita wa hal ya'jizu ilahu ay yahmi nafsahu kai amma abin nan akwai abin akwai abin ban mamaki yanzu ubangiji guda Allah da kansa ya kasa kare kansa har wani zai kashe shi fa sakatat sai ta yi shiru qultu sai na ce mata idan laysa bi ilahin to ba Allah bane kenan ya za a kashe Allah idan aka kashe Allah naki wa zai kare ki idan kina da bukata wajen wa zaki kai ta babu Allah an kashe shi to sai ta yi shiru qalat sai ta ce huwa ibnullah to dan Allah ne na ji ba Allah bane dan Allah ne qultu sai malam yace da ita wa hal ya'jizul ilah ay yahmi ibnahu to ai wannan ma tambaye da duk iri ɗaya ce shin Allah zai kuma kasa kare ɗansa ɗansa da ya haifa kuma kiri-kiri yana gani a zo a kashe shi ya kasa kare shi wannan wani irin mahaifi ne Allah da ya kasa kare ɗansa ke ta za a iya kare ki da ke da ɗansa ya fi kusanci da shi fasakatat nan ma sai ta shiru kullu sai ce idan ibnullah to har yanzu kin yadda dan Allah ne qala sai ta ce ma aqidatukum fihi to din naji ku menene aqida ku game da shi naji ba Allah bane ba dan Allah bane ku musulmi menene aqida ku game da annabi Isa qultu sai na sai da ita nahnu la naqulu mu musulmi ba ma cewa huwa ibn huwa ibn zina ba ma cewa annabi isa dan zina ne kama kama qalatil yahudu kamar yadda yahudawa suke faɗa wala naqulu kuma ba ma cewa huwa ibn allah ba ma cewa dan allah ne kama kuntum kamar yadda ku kristoci kuke faɗa wa inna ma naqulu amma mu abinda muke faɗa huwa abdullahi wa rasuluhu mu muna cewa bawan allah ne kuma manzan allah ne shi ne abinda mun musulmi muke faɗa walakin rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila maryama kuma mana cewa annabi isa kalmar allah ce da allah maɗaukakin sarki ya jefa wa nana maryam wa ruhun min kuma ruhi ne daga gare shi ruhi ne da allah maɗaukakin sarki ya halitta khalaqahu allah bi kalimati kun fayakun allah maɗaukakin sarki ya halicce shi da kalmar kun sai ya kasance inna masala isa inda allahi ka masali آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون قالت kaga akwai buƙatar mutum alalakalla ya san wani abu na ilimin kiristanci idan yana so ya tattauna da nasara idan kana so ka tattauna da kirista ya kamata ka san wani abu na ilimin kiristanci ka san abubuwan da suke faɗa game da annabi isa da annabi ibrahim da annabi musa da su annabi yaƙubu duk ka san abin da suke faɗa game da su sannan ka ɗauko naka na alƙur'ani sai kai muƙarana amma ka ce za ka yi musu da kirista da ƙur'ani kaɗai shi dama bai san ƙur'ani ba bai imani da shi ba ina fata an fahimta ba zai taɓa fahimta ka ba kuma zai saurari abin da za ka gaya masa ba ƙalat sai ta ce sahihun haza kalamun aƙali ta ce wannan kuma fa haka ne wannan zancen ya fi kama da zancen hankali ma fa ya fi kama da zancen hankali sun maƙalat sannan sai ta ce da malam wahidu ikra alayyal ƙur'ana to ɗan karanta min alƙur'ani naku na ji faƙara'atu ƙaunahu ta'ala malam wahidi ce sai na fara karanta mata faɗin Allah maɗaukakin sarki taha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqa al-ardha was samawati al-ula الرحمن على الأرش استواء له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى فقالت أسلمت أسلمت أسلمت ita ma sai ta ce na musulunta na musulunta na musulunta guda nawa kenan guda uku waradattu khalfi shahadataini wa a'lanat taubataha ta maimaita kalmar shahada bayan na faɗa sannan kuma ta bayyana tubanta ita ma waja'a waladuha wa zawjuha sai ɗanta Muhammad da mijinta Yohana suka zo fasallamat alaihi ma ta musu sallama wa sakanat ma'ahuma kuma ta tafi ta zauna tare da su sun maƙalat sannan sai ta ce wa'arrifikum wa'arrifikum anna fulana tace to zan sanar da ku wani abu tace wance aljasadul mamsus jikin da ake magana ta wasitarsa matar da ake ruqiya din tace ita wannan matar la ta'taqidu bi anna aljanna yamusul insa tace ita wannan mata ba ku sani bata ma yadda cewa aljani na shiga jikin mutum ba take ga malam wahidu thumma qalat sannan sai tace da shi sa'aqulu laha hadha kalam zan faɗa mata wannan zancen sun matusmi'una hasharita ba da zalik ta ce idan ta farfaɗo ku sa mata kaset ɗin da ake rikodin ta ji abin da zan gaya mata tunda ita a lokacin tana cikin gaibu ba bata san halin da take ciki ba ta ce ga maganar da zan faɗa mata idan ta farfaɗo sai ku sa mata ta ji dan ko za ta yi imani da haka sun zakarat laha adillatan aqliya muqni'a ala zalika sannan sai ta ambata mata wasu dalilai na hankali wanda za su gamsar da ita wacce mata akan cewa lalle fa aljini na iya shiga jikin mutum sannan ta tafiyar ta wa qalat laha ta ce da ita la tagdi bi sannan kuma kada ki ƙara yin fushi ta ce mata kamar ta tafi kada ki daina yin fushi hatta la tamakkana aljinnu minki marratan thaniya dan fushin da kike shi yake jawo wani aljannin kuma ya ƙara samun dama ya ƙara shiga jikinki a wani karin na daban thumman sarafat sannan kuma sai ta tafiyar ta wa abada hawali shahraini bayan wata guda da wannan abin wata biyu shi kuma da wannan abin maribatil mar'atu marratan ukhra sai wannan mata dai ta kare rashin lafiya fa qultu li zawjiha da mijinta yazo ya same ni ya ga in ji malam wahidi sai na ce da shi innaha lam taltazim bi ta'limat allati amartuha biha min adh-dhikr wa qira'ati al-qur'an wa sima'ihi tace yace yace masa amma ba ta lazimtar ba ta kiyaye wannan koyarwar da na bata na ce ta rinka karantawa na karatun alkur'ani da zikiri da sauran abubuwan da na ce ta rinka saurara ya ce da shi ba ta yi ko ilahi ya gaya masa zuwa ƙarshen abubuwan da ya lissafa masa ƙala sai mijin nata ya ce da shi na'am eh wallahi akar makallau haka ne gaskiya ba ta yi hiya ghairu muqni'a har yanzu bata gamsu cewa aljini na shiga jikin mutum ba duk wannan abin da ya faru guda uku har yanzu bata gamsu ba walidhalika la taltazim bima zakarta shi sa bata lazimtar wani abin da ka ambata mata fa qultu lahu sai nace da shi hawil an tuqni'aha to kai kokari iya iyawarka ka gamsar da ita ta gamsu cewa aljini na shiga jikin mutum wa illa idan ko ba haka ba falayyan fa'a ma'aha ilaj maganin da muke ba fa zai amfane ta ba wa qara'atu alaiha malai ce sai ne mata karatu fa nataqa jinniyun sai kuma wani aljini namiji ne wannan kuma sai magana faƙultu sai na ce da shi bismillahi da sunan Allah masmuka me sunanka ƙala sai ce bursum sunansa bursum ƙultu sai na ce da shi wa madinuka menene addininka ƙala sai ce annasraniya ni ma kirista ne ƙultu sai malam wahidi ya ce na ce da shi wa limaza labista tilkal mar'a me dalilin da yasa ka shiga jikin wannan mace kala sai ce ji'tu li an taqima li ammi wa zawjatihi wa waladihi ni ma nazo daukar fansa ne akan ammi dan uwan mahaifinsa ne da ɗansa da matarsa yan uwa an fahimta aiko kun ga shi wannan kamar baffan na farko ne kenan yawwa allazina adkhaltumuhum fil islam waɗanda kuka shigar da su cikin addinin musulunci addinin musulunci qultu na ce hal a arido alaikal islam shin na bujiro maka da addinin musulunci ƙala la sai ce ba na bukata walakin ni sa arido alaikal nasaraniya sai dai kai ka saurare ni in baka nasaranci in baka kiristanci faqad ji'tu li unaqishuk li unaqishaka yace ai na zo ne ma musamman da in tattauna da kai li annani a'malu mudarrisan fil kanisa yace ni ni ina matsayin wanda nake karantarwa ma a coci saboda haka na zo ne in baka addinin kiristanci in musuluntar da kai kai ma ka zama kirista qultu sai nace da shi sal ma badalaka mala yace da wannan shaydanin aljani sal ma badalaka duk abin da ka ga dama tambayi duk abin da ya bayyana a gare ka tambaye ni ina ji qala sai yace antum taquluna ku musulmi kuna cewa anna isa laysa ibn laysa ibn lillah kuna cewa annabi isa ba dan Allah bane qultu na'am sai mala yace eh haka muke cewa ƙala sai ce faman abuhu idan to ga min waye babansa waye babansa qultu sai malam yace laqad daraba Allah lana arba'ata amsilatan mutaghayira a cikin alqur'ani Allah madaukakin sarki ya buga mana wasu misalai guda hudu mabambanta juna hatta na alama anna Allah ala kulli shay'in qadir Allah ya mana waɗannan misalai ne don mu san Allah subhanahu wataala yana da iko akan komai awwaluha na farkon misalan shine khalaqa khalqan bila abin wala ummin ya halicci wata halitta wanda babu uba namiji babu uwa mace shi ya samar da shi shi shi kadai saniha misali na biyu khalaqa khalqan min abin bila ummin sai kuma ya halicci khalaqa khalqan min abin ko bila ummin sai ya halicci wata halitta kuma daga mahaifi amma babu wa shi kuma daga namiji ita kuma halitta ta biyu daga namiji aka samar da ita amma ba me ba mahaifiya mace salisuhuma na uku khalaqa khalqan min am, min ummin bila abin ya halicci wata halitta kuma daga mahaifiya mace ba namiji rabi'uhuma na hudun kuma khalaqa khalqan min abin wa ummin sai halicci wasu kuma daga uwa namiji da kuma uba mace fal'awwal adam na farko wanda aka halitta aka halicce shi ba namiji ba mace shine annabi adam alayhi salam wasani hawwa'u na biyu shine wanda aka halitta ba mace sai namiji ita ce na hawwa'u matar annabi adam alayhi salam wa khalaqa minha zawjaha kenan ko yawa aka halitta masa matarsa daga gare shi wasalis na uku isa ibn maryam shine annabi isa shi kuma an halicce shi daga mace ba me ba namiji warrabi'u na hudun kuma kullun nasu shine sauran mutane gaba ɗaya dukkanin mu haka aka samar da mu falau qulna idan muka ce bi anna isa ibn allah annabi isa dan allah ne li'annahu la yujadu lahu amun saboda bashi da mahaifi fa naqulu to sai mu ce inna hawa'u bintullahi aidan ita kuma hawa sai mu ce ita ma yar allah ce yan uwa ana fata an fahimta saboda shi bashi da mahaifi ita ma nana hawa wace ce mahaifiyarta to ita ma yar allah ce kenan لأنها لا يوجد لها أم saboda ita ma bata da mahaifiya wa hadha batilun qat'an malai ta kaga wannan abu ne da yake batacce kai yanki abu ne da yake batacce faqtana abi tilka nuqta sai ya yadda da wannan nuqta din da muka tattauna nan wajen ya yadda ya gamsu an kayar da shi a nan wajen wa dhallatil munaqashatu min as-sa'ati al-hadiyati ashara qabla adh-dhuhri hatta as-sa'ata ar-rabi'a ba'da al-asr malai sai muka ci gaba da tattaunawa da wannan malami da ya zo daga coci don ya kayar da ni ya shigar da ni addinin kiristanci tun daga karfe goma sha ɗaya bayan sallah kafin sallah azhar har zuwa karfe hudu na yamma mana tattaunawa ana ta ana ta munakasha ana ta mujadala eh akan addinin kiristanci shi ya ki yadda malai cewa munakasha mustamirra tattaunawa ta ci gaba la yaqta'uha illa ada'i salah ba abin da yake yanke ta sai in zan yi sallah sai in je in sallah in ne sallah azhar na dawo ne sallah al'asr na dawo aka ci gaba wa akhiran daga ƙarshe dai a'lana islamahu wa samma nafsahu aliyan shi ma sai ya bayyana addinin musuluncinsa ya gamsu ya tabbatar kiristoci duk abin da suke faɗa na allantar da annabi isa ba su da hujja ba su da hujja wato yan uwa kiristoci suna da abin mamaki kwarai da gaske suna da abin mamaki kwarai da gaske wani wani kirista da jana bayani cewa wai shi a cikin addinin musulunci ma a cikin alkur'ani ma ya ji cewa lallai annabi su kiristoci su ne a gaskiya hujjar da ya kawo shine wai ya isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka min alladhina kafaru wa ja'ilul ladhina tabauka fawqa alladhina kafaru ya yawm al-qiyamah wa muni alladhina kafaru wallahi yan uwa wannan da kunne na naje na faɗa kiristocin mu ne na arya da hausa yake bayani ba da hausa da hausa sosai yake wannan bayani yana jawo aya tana kwacewa yana jawo ta tana kwacewa amma dai na karanta dole su kuma suna ta ihu suna ta haloliya suke cewa ko menene haleluya eh suna ta yi wai ya isa inni mutawfika ya isa ni ne mai daukar ranka sai Allah ya ce wa ja'ilul ladina tabauka ni ne ni ne zan sanya wanda suka bi ka fawqal ladina kafaru a saman waɗanda suke kafarai to su waye suka bi shi kenan ba su bane kirista to su kenan su waye alladina kafaru kuma mu ne musulmi shikenan dora su akan to shi sa dole su kana kance yadda suke abubuwan su sosai da sosai za su jefo maka tambayar da za su rikita ka idan baka abin nan ba malai ce wa qala la budda an azhaba ila nasara sai shi wannan kirista a wannan abin nan shaidani na ƙarshe ce babu makawa zan tafi zuwa ga kiristoci fa ad'uhum ila islam zan kira su zuwa ga addinin musulunci kun ga wannan shi da zafin sai shi da addini ba wai addini shi kun ga sauran suna tana yadda su gudu da addini su kada a kashe su amma shi yana musulunta cewa sai ya tamma zuwa ga nasara sai ya je ya gaya musu ma addinin musulunci shine gaskiya kowa ya musulunta ya daina nasaranci hatta walau udhibtu yace ko da za a yi min azaba fa nasahtuhu ay yaqra wa yata'allama wa yatli awwalan sai ba ce sai na masa nasiha akan ya tsaya ya karatu tukunna ya san addinin nasa ya yi tsinkaye a cikin abin da ya shafi ilimi sannan sai ya je ya da'awa ثم خرج بعد ما التقى بعمه وزوجته وابنه sannan sai ya fita bayan ya haɗu da shi ammin nasa ɗan uwan mahaifin nasa da ɗan ammin nasa da kuma matarsa duk sun haɗu gaba ɗaya sun yi sallama sai suka tafi gaba ɗaya to ashe shi da suka tafi bai yadda ba sai da ya tafi wajen kiristan zai musu wa'azi wa ba da asbu'in wahidin bayan sati guda maribatil mar'ati sai matan ta ƙara rashin lafiya sau biyar kenan wani tsaka alaiha jinni sai wani aljani ya yi magana a harshenta wa ƙala inna aliyan ya ce haƙiƙa fa wancan ali na ƙarshen nan da ya musulunta ma'asurun inda nasara yana na an kama shi a matsayin farsunan yaƙi a wajen kiristoci kiristoci sun kama shi eh suna ta'azabtar da shi fa kallaftu hadha aljinniya ay ya'tiyani bi sab'ati min shabab aljinni alaqwiya sai na kallafa wa shi wannan aljani wanda ya zo kawo labarin ta jikin wannan matar na ce je ka samu min manya-manya aljanu majiya ƙarfi guda bakwai samari majiya ƙarfi sun ma'amartu alaihim ahdahum sanai je kawo min su malace sai na ɗora musu ɗaya a matsayin shugaba shine amartu sai na ɗora musu ɗaya a matsayin shugaba na ce wani kai kai ne shugaban su da zaka jagorance su dan duk tafiyar da babu shugabanci to za ta lalace to sai ce ɗaya daga cikin su ya jagorance su wa amartuhum ay yadhhabu sai na ce ku tafi fayukhallisu aliyan ku je ku kubutar da shi wancan aliyin min aidin nasara daga hannun waɗancan kiristoci da suka kama shi wa ai yadhkurullaha alaihim afna alqital malawi dai ce kuma ne muku nasiha da duk lokacin da kuke kokarin fadan da karbo dan uwanku ku rinka ambatan Allah ku rinka karanta ayatul kursi ku rinka karanta sauran ayoyin alqur'ani da abubuwan da kusa na ambatan Allah madaukakin sarki zai taimake ku ai kun ga ko mu musulmai da Allah madaukakin sarki ce mu yaki idan aka shiga filin daga tsakanin mu mu da ƴan uwan mutane Allah madaukakin sarki ce wai a rinka zikiri ƴan uwa zikiri sababi ne na cin nasara a komai a rayuwa Allah madaukakin sarki ta ya ayyuhal ladina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu sai ce me wadhkurullaha kaseeran idan kuka da abokan adawa ku tabbata kada a gudu kada a jijjiga kada a razana amma sai Allah ya ce sababin cin nasarar shine wadhkurullaha kaseeran kurin ambatan Allah da yawa shi sa an kana so ka ci nasara a rayuwarka duk abin da ka sa a gaba ambatan Allah subhanahu wata'ala zai kai ka zuwa ga wancan nasara Allah madaukakin sarki ya ba mu iko mala yace wa yaqra'u ayatul kursi su rinka karanta ayatul kursi wa fi hawali rubu sa'a mala yace a cikin abin da yake ɗaya bisa hudu na awa na lokaci kamar ka ce minti 20 ko minti 30 ko wani makamancin haka nasarahum Allah sai Allah madaukakin sarki ya ba su nasara wa ahdaru wa aliyan sai gashi sun je sun kwato wannan aliyu din sun kawo shi sun zo sun dore shi sun zo da shi wajen malam wahidu ya ta'awwahu yana ta yana ta nihi yana ta nishi yana ta nishi shine ya ta'awwahu wa yaqulu yana cewa ana majruhun sun ji min ciwo sun ji min ciwo fa qultu lahu sai nace da shi ihtasib dhalika fi sabilillah ka ɗauki wannan a matsayin abu ne da kake neman lada a wajen Allah maɗaukakin sarki a kansa wannan ciwon da aka ji maka sun amartuhum bil khuruji wa adamul audati ila jasadi tilkal mar'a sannan nace to gaba ɗaya ku fita daga jikin wannan mace kuma kada wani daga cikin ku ya ƙara dawa jikinta fa kharaju sai dukkaninsu gaba ɗaya suka fita walhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halittu fa huwal muwaffiq shine mai datarwa wa huwal hadi shine mai shiryawa wa huwa shafi kuma shine mai warkarwa wa huwa rabbul insi wal jinni ajma'ina shine ubangijin aljinu da mutane gaba daya malaiti wal halatu kafira kaga irin waɗannan halaye suna da yawa kwarai da gaske walakin ni aktafi bi hadha namazid sai dai zan isu zan takaita akan wannan misalai da na bayar khashyatal itala dan bana san tsawaitawa a wannan fage wa as'alullaha أن يوفقني لإخراج مثل هذه النماذج في رسالة بعنوان حوار مع الجن malai ce ina roƙon Allah madaukakin sarki ya bani iko ya datar da ni na fitar da wata na fitar da wani dan littafi da yake bayani game da irin wannan shiwar din tattaunawar da aka yi da aljanu wajen fitar da su daga cikin mutane na sawa littafin suna hiwar ma aljin ma'ana tattaunawa tare da aljanu wallahu al-muwaffaq Allah shine mai datarwa a ƙasa sai malai sa lamba sai ce sun mata bayyana li sannan daga baya bayan nayi wannan tunanin na rubuta anan sai ya bayyana a gare ni qillata jadwa mithla hadhihi risala sai naga karancin karancin amfanin fitar da irin wannan tattaunawar sai malai ga bashi da wani amfani ya fitar da wani littafi da yake dauke da tattaunawa tsakaninsa da aljanu malai ce fa darabtu anha safan sai wala ka sai na kauda kai gabarinsa yanzu malam ya fasa kenan saboda kawai a kawo littafi wanda zai ta bayani game da aljanu su ba ga kamar abu ne na tallata kai ko wani abu makamancin haka saboda haka sai ya fasa yan uwa zamu dakata anan insha Allah ta'ala gobe zamu shiga turqul muharrama fi ikhrarijil jinni hanyoyi kuma na haramun da ake bi wajen fitar da aljanu zamu ji su za ku ji su da yawa saboda haka duk wanda zai kai dan uwansa inda za a fitar masa da aljanu idan ya ga an ba ɗaya daga cikin irin waɗannan hanyoyi ya san haramun ne kaucewa shari'a ne sai ya kokari ya guji su Allah madaukakin sarki ya samu dace abin da muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba ɗaya kuskuren da muka yi Allah maɗaukakin sarki ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa la hawla wa la quwwata illa billah assalamu alaikum wa rahmatullah